أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء درسينا تقص a cikin karatunmu na mustala bayan hutu mai tsawo da ya kai wajen yanzu nake lissafi na ga ya kai wajen kusan wata biyar a wata biyar kwana kwana sati ɗaya ne babu kawai kwana tara ne babu a wata biyar da mun tsaya da karatun mutum sha uku ga watan sha'aban mai ramadan shawwal zulqa'ida zulhijja wata hudu kenan sannan mun ka a gashi yanzu mun shiga muharram sau da kan muka yi sati ɗaya mun yi wata biyar ke muka ƙara sati ɗaya mun yi wata biyar ke to alhamdulillah ala kulli hal a abu dai mu yanke da karatun ba mun dawo a da kamar yadda kuka gani a cikin yadda aka sanar a durusul furqan yau za a fara da jarabawa ne don jarabawa ta zamanto kamar muraja'a na abubuwan da aka yi gabaki daya saboda shi amfanin karatu kenan to amma ba a fitar mana ba a fitar min da list din ba inda zai zama to kan cewa kowa da tambayar sa zai amsa a a san abin da saboda haka sai sati mai zuwa insha Allah a sati mai zuwa ba zai zama to ma sati na sama kenan ko tunda sati mai zuwa zai zama to muna usul zami insha Allah usul zami a sati mai zuwa bi idnillah a duba muna karatu saboda haka za ku samu har sati biyu ku yi muraja'a insha Allah kuma jarabawar a mustalah ce kawai amma sati mai zuwa kuma in aka tashi ko da ke usul ba ni da yawa ba ballantana a jarabawa saboda haka za a hada sati mai zuwa za a hada da usul da muqaddimar bidaya a yi jarabawa insha Allah kuma jarabawar ba ta rubutu ba ce oral ce ta har abin nan shafahi ce insha Allah kuma kowa tambaya ɗaya zai amsa ba yawa tambaya ɗaya da damar in tambayar farko baka ci ba a karrara maka ta biyu in ta biyun ma baka ci ba shikenan to insha Allah sai mu fara yau za mu tashi a alhadithu da'if ad-da'if na'am sallallahu alaihi wa nabi
والذي أنفق في الحكم فلا وهو على مراتب قديم لها ووجود فلا فله تعليل إلى كثير وهو لا يفيد نعم الضعيف wannan shine annau thalith min anwa alhadith annau alawwal shine alhadith sahih wanda muka yi annau thani alhadith alhasan shi ma mun gama shi ta'arifin sa da mabanin sa da mabahis din sa sannan yanzu zamu shiga annau thalith wa huwa alhadith ad-da'if ad-da'if an ɗauki kalmar ne daga ba'ufa daga ba'ufa ba'afan wa du'fan ba'afan wa du'fan lugatan a cikin masdar din kace ba'ufa ba'afan ko ba'ufa du'fan kamar yanda qira'ar wa alima anna fikum ba'afa nafi ya karanta du'fa ko to duk masdar ne ma'anarsa yani diddul qawi الضعيف ضد القوي والضعف ضد القوة كيشير كرفي كأن واتو رشن واتو رونن سا يسن ياشي زمنتو بيه كرفن دا a karbe shi ba yace huwa alladhi an sifatil husni khala shine wanda yake shine wanda yake hala ai wato arya ya ya kubuta wato ya kadaita ya wofanta daga sifatul husn daga sifar alhadith alhasan alhusn anan yana nufin alhusnul istilahi alhusn inda almuhaddithin ba wai yana nufin alhusnul lugawi ba wala alhusnul lafzi ana nufin alhusnul istilahi shine hadisin da yake ba shi da sifar alhadithul hasan wa huwa ala maratibin qad ju'ila kuma shi alhadithul da'if dinnan yana maratib hawa hawa qad ju'ila an sanya shi ai wa huwa qad ju'ila ala maratib an sanya shi ala maratib a bisa martabobi almartaba wa hiya daraja wa in kana bil haqiqatan kamata a ce daraka tunda kasa yake yi kasa yake yi amma ya kawo shi bi itibari kan cewar ita kanta darajar wata za ta fara daga cikin wato mafi raunin ba'af din ya kai ya zuwa ga mafi saukin ba'af saboda kaga bidalikal itibar zai zama tuwa daraja amma an ka fara da alhadisu da'if ka ringa tafiya ya zuwa ga shiddatul da'af ai darakat ne kasa yake yi to amma ya kawo da maratib da itibari cewar ana farawa da wato abu da'if ila wato wanda yake shine mafi sauki a wajen rauni wa huwa alladhi qaribun min alhadith alhasan nan yace maratibin me yasa yace maratib bayan kuma wannan mafa'il yana da yana daga cikin mamnu'ut tasrif saboda daga cikin sigar muntahal jumu'u ne ko mafa'il amma ya kawo shi yayi masa sarf yace wa huwa ala maratibin me ya kamata da ya ce ala maratiba kamar yace ala maratiba baitin zai yanke saboda haka lidarura shi'riya sai yace wa huwa ala maratibin qad ju'ila wajen ta'riful hadithul da'if din nan kun ga kun ga ta'rifi ne mai sauki yani alhadith alladhi lam tajtami fihi sifatul sifatul hadithul hasan wannan shine ta'rifi al-mardi domin a ibn sala a cikin muqaddima shi ta'rifin da yayi shine yace الحديث الضعيف الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن يجي الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن هكا ابن الصلاة يجي kama gashi al'imam suyuti sai zaɓi wannan ta'arifin menene ra'ayin menene fahimtar ku akan ta'arifin hadith ta'arifin ibn sala to amma ai ya kore hasan din ya ce laysa fi sifatu sahih wala sifatu hasan menene menene akwai mulahaza akwai abin tsokaci a tarifin ibn sala ko kuma wanne ne rajih ko kuma duk ɗaya ne da a ce a hadisu da'if alladhi lam tajtami fihi sifatu al-hadith al-hasan shi ya ta'rifin suyuti a cikin alfiya yanzu da muka karanta ta'rifin ibn sala الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح صفات الحديث الصحيح ولا الحديث الحسن akwai bambanci tsakanin ta'arifat din a ta'arifain ko babu to wanne ne wanne ne asah na suyuti limaza me zaka ce akan ibn sala ibn sala imam amma ka kaddamar da suyuti akan sa يعني الحديث الصحيح أن كوري شي من باب أولى لو أكا كوري حسن حديث صحيح يا كورو كذا أكبا tun ga dukkan hadithus hasan sahih ne saboda tsakanin al-hasan was sahih akwai al-umum wal khusus yani kullu hadithin hasanun kullu hadithin hasan sahih wala yanakis saboda haka idan aka kore al-adna an kore al-a'la tunda hadithus sahih yana sama al-hasan yana kasa tunda maratibul qabul ne al-hadith as-sahih في أعلى درجة القبول والحديث الحسن دونه في القبول to idan ka ce sifatul adna na kasan ka kore shi so da haka na sama mun ba da aula ka kore na saman ba da haka la da iya ka faɗe shi la da iya ka faɗe shi na'am
Thank you.
To yanzu, to yanzu bari ne maka tambaya. Akwai lokacin da za ka kore hadithul Hassan, sifar hadithul Hassan, ya zamanto kana buƙatar ka kore sifar hadithul sahih domin launi ya tabbata? Hmm? Eh, eh, Wato ai abin nan in dai fahimta ce, wani ce ingantacciyar fahimta. Shi wanda yake bukata sai an kore masa alhadithu sahi, ya nuna bai gama fahimtar musul hakan ba har yanzu. Domin sifatul hadithul hasan suna cikin na sahi, dan haka in ka kore su yanzu ma dauki sifat din. Menene sifatul hadithul hasan li zatihi? اتصال السند عدالة الراوي الضبط أه. نفي الشذوذ ونفي العلة كو ده كما مي شو كنا أكد إني مم. العدالة والضبط واتصال السند أه. ونفي الشذوذ ونفي العلة akwai kuma wujudul abid inda al-ihtiyaj ilayhi eh wujudul abid inda al-ihtiyaj ilayhi ana yana daga cikin sifatul qabul shine kamar al-hadith wato al-hadith al-hadith wannan sifatul qabul ne na faɗa sifatul wannan guda biyar sifatul hadith sahih ka gane to yanzu in ka kore su in ka kore su akan hade ka ce shine da'if alhassan zai iya shiga ciki shiga ciki alhassan li ghairi zai shiga cikin wannan dan alhassan li ghairihi shine wanda yake riwayatul mustur ko wanda yake akwai babu ittisal idan ya zo min wajhin akhar ko sai zamanto hasan li ghairihi To, amma yanzu kaga idan ka kore waɗannan sifat ɗin gabaki ɗaya, za ka iya kore su ka samu hadithul Hassan da ghairi ba hadithul da'if ba. Shi yasa akwai sharaɗi na shida na wato alhadithul na sifatul wato maimakon shi wato maimakon in aka tsaya akan sifat hamsa ɗin nan su ne sifatul hadithu sahih in ka kore su ba lalle ya zamanto an samu alhadithu da'if ba za san ku fahimci wannan nukan sosai sifatu sahih guda biyar ne ko al'adala wa dhab wa imtisalu sanad wa adamu shudud wa adamu al'illa to idan aka samu hadith wanda yake a an samu khifatu dab ba a samu dab sosai ba kaga ba sahih bane ko amma da'if ne hasan ne ko to idan a idan aka samu wato hadisin da yake babu ittisal amma aka same shi ya zo min wajhin akhar hadithin sahih ne ba sahih bane hasan ne amma li ghairi ko ba haka ba saboda haka kaga idan ka ce ka kore sifatu sahih hasan zai iya shiga shiga ciki to sai ibnu salah ya to bari mu kara da sifatul husn su ma a kore su domin a fitar da hasan daga ciki wannan yastaqim sahih to amma muka ce wannan ai dogon zango ne maimakon ka ce sai ka kore na sahih sannan kuma ka zo ka kore na hasan ka ce kawai ka kore na hasan din to menene sifatul hadithul hasan sifatul hadithul hasan sune sifa adala khifatu dab ko ittisalu sanad adamu shudud adamu illa wannan ga hasan li zatihi kenan ko hasan li zatihi kenan sannan sifa ta shida wadda zai sa hadithul sahih a alhasan da ghairihi shine wujudul adid inda al-ihtiyaji ilayhi samun abin da zai karfafa riwayar samun abin da zai karfafa hadisi in ya zamanto yana da bukatuwa gare shi shine a samu hadithul mastur ko hadisin da yake da inqita yasir ya zamanto ya zo min ghairi wajhin shine ake cewa wujudul adid inda al-ihtiyaj ilayhi saboda haka sifat din guda shida ne na al-hadithul hasan guda biyar su ne alhadithul hasan li zatihi na ƙarshe dai shine alhadithul hasan li ghairihi idan ka kore su in ka ko in ka ce duk in aka kore waɗannan sifofin an samu alhadithul da'if wannan gaskiya ne so aka baka buƙatar sai ka faɗi na alhadithul sahih domin in ka kore alhadithul hasan ka kore as-sahih min babi aula wa ahra na'am Hassan ka faɗi wannan akwai ijmal a cikin wannan ta'arifin domin alhassan wanne Hassan ɗin ake nufi li zatihi ko li ghairihi al-zahir abinda ake nufi kilaihima to amma saboda wannan gumin din shi yasa ibn hajar a cikin nukat ta ibn salah ya zabi ta'arifi wanda yake shine aslan min al-i'tiraf wannan abin da aka faɗa i'tiraf ne akan ta'arifin cewa akwai ijmal a ciki in ka ce wa huwa alladhi an sifati al-husni al-husn dan wanne ake nufi al-husn li dhatihi ko ko al-husn li ghayrihi to saboda wannan ijma'i ya kamata a sami ibara wadda take ba ta da dan wadda take ba ta da gumu ba ta da rintsi ba ta da rashin ganewa saboda asali a ta'rif abinda ake nufi a cikin ta'rif al-bayan wal wuduh ba a san wani abu wanda yake zai zaman to ya buya a cikin ta'rif tunda ta'rif ka zo ka sanar da abu ne in ka sanar da abu da abin da da shi kansa ba a san shi ba ka ga kenan baka sanar da mutum baka sanar da shi ba to shi sai ibnu hajar sai ya zabi wata ibara yace wa huwa alladhi an sifati wa huwa alladhi khala an sifati alqabul sifati alqabul alhadith almaqbul والحديث المقبول إما حسن لذاته كو حسن لغيره كو صحيح لذاته كو صحيح لغيره حكى ابن حجر يفتح وهو أسلم من الاعتراف إن كشين الذي خلا عن صفة القبول نعم نعم صحيح haka ne shi yasa a wajen tariful hadith tariful hadith sahih suke shi ma suke kara masa wannan shartin na shida wujudul adid inda al-ihtiyaj ilayhi wujudul adid inda al-ihtiyaj ilayhi wato idan hadith din hasan li zatihi ne ya samu al'adid ya samu abin da zai tayar masa da kuma da ya karfafa shi to sai ya tashi ya zamanto sahih li ghairihi to wannan sai ya zamanto shine ta'arifin da ya hada dukkan al-qismi as-sahih li dhatihi was-sahih li ghairihi kun fahimci wannan kun fahimci abin da tambayar tambayar man nabil ko wajen hadithin sahih wannan yana da muhimmanci kuma ina ji mun yi ishara gare shi lokacin da muke mabahithus sahih ibn hajar a shi yasa yace da yake ya wajaba a gyara ta'arifin hadithus sahih domin a bayyana wannan ma'anar kuma dalilin su shine da yawa da zaka akwai adadi akwai hadisai da dama a cikin sahihai wanda ta wannan qabil din ne hadisi ne asalin sa hadisi ne hasan amma an rawaito shi da wata fuskar sai ya karfafa ya zamanto sahih li ghairihi dan haka ya zamanto ake ce ya cancanta a sashi a cikin littafin jami'us sahih na'am wa huwa ala maratib qad ju'ila to shi an sanya shi akan shi hakika an sanya shi ala maratib akan darajoji wajen maratib din wato ai anwa ne nau'i ne daban-daban shi yasa waɗansu suka kirga su suka kiraya su zuwa ga anwa masu yawa sun kai su har wajen 117 waɗansu saboda wato a taqsimul aqli ake yi alal misali ka ce sai a ɗauki sifatul qabul ta farko al'adala kaga sifatul qabul ta farko al'adala in aka ce al-fasik hadisin sa kaga daraja ne in aka ce wato al-muttaham bil kadhib daraja ne in aka ce al-mawsuf bil ibtida daraja ne duk kaga na fiyul adala ne ko in aka ce al-kadhab ko al-wadda shi ma aswa'uhu shine da yafi su muni in ka zo ka dauki abbab abinda rashin samuwar sifatu dab abubuwan da yake kawowa a samu kathirul khata mai yawan kuskure al-mughaffal da al-mukhtalif da shadidul ghafla da kathirul mukhalafa duk waɗannan sifat ne da suke nuni akan rashin ada rashin dab ko to kaga kowanne daga cikin su zai iya saboda haka hadisin wani suna zaka kirawo hadisan shadidul ghafla sai ka bashi suna kathirul khata wani suna zaka kira hadisin sa ka bashi suna shi na daraja ne sannan kuma sai kuma ka dauki ittisal al inqita rashin ittisal bil inqita ne wal inqita bi ya zamanto min awwal sad min awwal sanad ya zamanto babu sahabi sai ka bashi suna kamar yadda suka bashi suna al-mursal ko kuma min akhir sanad shine karafin al-muallif wanda yake rubutawa shi ma suka sa masa suna shine al-muallaq ko ko kuma ya zamanto a cikin tsakiyar isnadi shine al-munqati kuma a cikin tsakiyar isnadin ma zai iya zamantowa biyu a jere ya zamanto al-mu'bal ko kuma ya zamanto a wuri biyu a farko a tsakiyar ma akwai akwai tazara ya fa wato a tabaka ta uku da tabaka a matsalan a ce a tabaka ta uku an sami inkita a tabaka ta biyar an sami inkita amma ba a samu a tabaka ta hudu ba an samu a wurare guda biyu to shi ma wanda yana buƙatar suna haka in ka zo wajen al'illa idan ya zamanto akwai al'illatun qadiha yana da suna illar idan a sanad ne shi ma ka ce ka bashi suna idan a matan ne ka bashi suna haka wajen shudu mukhalafa wanda ya mukhalafar fika ne ka bashi suna kamar in ko ba fika bane shi ma ka bashi suna to kaga wannan kowane hadisi da da ya rasa sifa guda daya kaga a cikin wannan a ce yanzu al'adala akwai jinsi guda uku matsalan alal misali a cikin zabt akwai nau'i guda biyar a cikin al'inƙifa a cikin ittisal rashin ittisal akwai a nau'i guda hudu alal misali dama mu kara tun daga mudallas ma mudallas shi ma nau'i ne na al'inƙifa kaga biyar can kaga ga na farko ga uku ga hudu bakwai kenan ko ga biyar sha biyu wajen illa a ce guda biyu sha shida ko wajen shudud a ce guda biyu sha takwas ko to ka samu nau'i nau'in hadisi da'if guda goma sha takwas to sai kuma ka dawo ka ce ka ɗauki adala hadisi ne wanda yake babu adala a cikinsa amma kuma tare da rashin adala akwai adamul ittisal kaga an samu sifa biyu na da aka rasa a cikin sifatul qabul bayan an samu adamul ittisal sai ka ɗauko wata sifar ma ta shudud kuma an samu shudud an samu abubuwan da ka fara dai da wanda suka hada suka rasa sifa guda biyu su ma sai ka samu adadi mai yawa in ka dauki adala ka dauki wa'annan kowanne daga cikin sauran sifofin ka hada su kaga haka za ka yi abin da dai ake cewa permutation a lissafi permutation haka za ka yi sai ka samu adadi mai yawan gaske wannan shine at-taqsimul aqli ba at-taqsimul waqi'i ba at-taqsimul aqli ba at-taqsimul waqi'i ba shine ibn hajar shi ai wannan babu fa'ida ma a cikin sa domin wani lokaci in dai kana so ka samu sifofi ne da yawa wanda in suka haɗu za su nuna wannan ya nuna hadisin ya fi tsananin rauni bisa wanda yake da sifofi da ba su kai shi ba ba lallai ya zama haka ba domin alal misali idan kana da hadis wanda yake babu dab a ciki babu ittisalis sanad a ciki kuma ga shurut a cikinsa kuma ga illa hafiya a sanadin ga illa hafiya a matanin kaga sifofi guda biyar babu duk waɗannan sifofi guda biyar suna da sauƙi a kan ka rasa adala. Sifa ɗaya ce ta rashin adala, hadisin sai ya zamanto ba ma zai iya inji ba zai iya karfafa ba ko kaɗan. Tunda hadisin da aka rasa adala a cikinsa la yumkin an yanjabir. Saboda haka babu wani fa'ida na wannan taqsim din. Saboda haka ba anwa bane na hadis. An dai sanya su alama ratib wannan bi itibar at-taqsim al-aqli la bi itibar al-waqi. amma da itibari waƙe adadin su ba za su ba ashirin da yan kai ba adadin hadisai nan ba za su ba ashirin da yan kai ba kamar yadda za ku gani a cikin sharhi dokar haidar وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد ابن الصلاح ينادى آه وفله تعديد ينادى كداية إلى كثير لذوى جواتو آه أنواع نوعي دب ما سوى كثير إن وأن صفة شيء لموصوف محذوف وهو إلى أنواع كثير وأكوكما إلى نوع كثير وهو لا يفيد wannan ta'addad din kidayan da Ibn Salah yayi ba shi da wata fa'ida ba shi da wata fa'ida domin kamar yanda Hafiz Ibn Hajar yace inna zalika ta'ab wa laysa wara'ahu arab لأنه لا يخلو إما أن يكون لأجل أن يعرف مراتب الضعيف أن يعرف مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أو لا فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف ما فقد من الشرط أكثر أضعف أو لا فإن كان الأول أي ما فقد من الشروط وتؤثر وهو فهو أضعف فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف ما فقد من الشر فإن كان الأول فليس كذلك إذ لنا إذ عندنا ما يفقد ما ما يفقد شرطا واحدا ويكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية وهو ما فقد الصدق وإن كان الثاني فما هو wato idza kana thani abinda ibn hajar yake cewa mu karanta ibarar sosai yace laysa wara'ahu arab babu wani wata manufa a kansa kuna da wannan sharhi ne ko kun ga wajen kun ga wajen to li'annahu la yakhlu domin a wato fa'idar wannan kidayar la yakhlu baya kadaita ya zamanto ɗayan biyu ne imma an yakuna li ajali an yu'rafa maratibu dha'if ko dai dan a san martabar hadisu da'i domin ala kamar yadda yace din wa huwa ala maratib ala maratibin qad ju'ila hawa hawa ne kamar yadda hadisu sahih yake hawa hawa haka ma al hadisu da'i yake hawa hawa to idan kana in dai dan wannan ne ko tayi ya zaman to dan wannan ne wa ma kana minha abafa aula domin a gane wanda yake mafi rauni ko kuma ba dan wannan bane fa in kana al awwal idan na farkon ne menene al awwal din dan a gane maratibul da'if idan a san darajojin alhadisul da'if shine dalili fala yahlu to wannan to in ma dai wannan idayar da ake yi min an yakuna li ajali an yurafa ma faqada min ash-shart akthar ad'afu aw la sai dai wato dan a gane cewa wanda ya rasa daga cikin shuru al sharuɗai mafiya yawa wanda yana nuna ya fi wato tsananin rauni ko kuma ba haka bane To idan na farkon ne cewa wanda ya rasa sharuɗai da yawa wani yana nuni kan cewa ya fi wani tsananin rauni to wannan a falaisa kazalik abin ba haka bane idlana ma yafqidu domin zamu iya cewa ma yafqidu shartan wahidan wa yakunu ad'afa mimma yafqidu shurut al-khamsah al-baqiya akwai wanda yake in ya rasa sharadi guda akwai sharadi guda ɗaya da in aka rasa shi ya fi tsanani bisa a rasa sharadan guda biyar ga baki ɗaya wa huwa ma faqada as-sidq shine aka rasa al-adala as-sidq wa in kana thani in kuma ba dan haka bane dan a san wato domin cewar sanin wato rashin sharuɗa masu yawa yana nuna wato ai rashin sharuɗa masu yawa yana nuna tsananin rauni in ko ba don haka ba ne a wa in kana sani idan kuma don wani abu ne daban ba don wannan ba fa ma huwa to menene wannan menene wannan fa'ida babu wata abu in ba wannan ba wa in kana al'amru ghayra wa in kana al'amru ghayra ma'rifati al-adha idan al'amarin ba dan a san wanda yake yafi tsananin rauni bane fa in kana litakhsis kulli qismin bismin fa laysa kadhalik idan dai ana so kowanne a bashi kowanne wato kaso ism a bashi suna ta al'amarin ba haka bane domin ba a sanya suna na wanda ya rasa sharuɗai guda hudu ba a ce ga sunansa babu ittisal babu babu dabtu sadr amma akwai dabtul kitab babu kuma ga babu kuma illa a ce akwai hadisi mai suna wannan wanda ya rasa guda biyu ga sunansa aga al'amarin ba haka yake ba fa innahum lam yusammu minha illa al-qalil domin ba su bama hadisai da'ifai da suna na daban ba sai kaɗan daga cikin anwa din kamar al-mursal والمؤبل والمنكر ونحوها أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط كوكما دومين أسان إن أكي ونن واتو ترتيب كسونا وذا أسام فهذه ثمرة مرة wannan kuma wannan wato abu wato dan itace ne mai ɗaci aw li ghairi zalika fa ma huwa dan gashi ne mai daci zaka sha wahala kuma ba shi da wata ma'ana yasa yace mai daci to kun ga shine a shi Imam Suyuti ya ishara da cewa wahuwa la yufidu ba shi da wata fa'ida saboda haka a cikin nan muna da talata masail المسألة الأولى تعريف الحديث الضعيف. آه cewa ma خلا عن صفة الحسن mun yi istidraki akan wannan ko menene istidrakin mu na'am yawa ma khala an sifatul qabul wanda yake ya rasa sifa daga cikin sifatul qabul shine da'if me yasa muka zabi qabul maimakon al-hasan al-husn ya fi gamewa ya fi fito ya fi wudu ya fi fito da ya fi fito da ma'ana saboda akwai gumus a cikin alhusun saboda alhusun zai iya daukan alhasan li zatihi ko alhasan li ghairihi to kuma wato al-maqamu ta'rif yusanu an al-ijmal ana ana ana wato ana lisantar ijmal a cikin wurin ta'rif ba a so ka ba kawo abu a dunkule a wajen tarif ka kawo abu wadihan to matsala ta farko kenan matsala ta biyu cewa alhadisu da'if shi ma hawa hawa ne kamar yadda alhadisul hasan da alhadisu sahih ko wannan sai ke hawa hawa waɗansu wani ya fi tsananin rauni wanda ya fi kowanne tsananin raunin su shine almawdu wanda ya rasa sifar wato asif matsala ta biyu kenan me fa'idar sanin cewar alhadithu da'if shi ma alama ratib mun ce wajen alhadithul hasan da alhadithul sahih me fa'idar tartibinsu alama ratib da kuma sanin martabar kowane hadisi me fa'idar wannan tarjih fa'idar tarje wanda ya fi wanda ya fi inganci a kaddamar da shi akan wanda yake koma bayansa wanda ya fi kyau a kaddamar da shi akan wanda yake koma bayansa to shi ko alhadisu da'if fa me fa'idar sanin maratib ɗinsa na'am shi ma tarje wannan ɗaya kenan inda alƙa'ili na bihi akwai daga cikin malamai da suke ganin za a iya aiki da hadisu da'if to amma su ma da suka ce za a yi aiki da hadisu da'if ba kowane hadisu da'if ba so da ka sanin maratib din yana da amfani fa'ida ɗaya na'am wanne za a iya wanne ne zai iya karban aljabr al-injiba domin akwai wanda yake yanjabir saboda raunin nasa ba mai tsanani bane akwai wanda yake la yanjabir saboda rauninsa mai tsanani ne saboda ka fa'idar sanin maratibul hadithu da'if domin domin waɗannan su ne waɗannan guda biyu na farko a san wanda yake yu'mal bihi inda alqa'ili na bihi na biyu a san wanda yake yanjabir daga wanda yake la yanjabir an bayyanta to sannan matsala ta uku shine wato aqsamul hadithu da'if da yadda malamai suka karkasa shi ibn Salah ya kai shi har adadi ibn Salah ya kai shi adadi masu yawa an dangana ibn Salah ya ce ibn Hibban al-Busti في تقسيم الحديث الضعيف فبلغ به خمسين إلا واحدا فبلغ به خمسين إلا واحدة يعني تسعة وأربعين قسم ابن حجر ياتي بيغا عند ابن ابن حبان يا wannan kasan ba ba dai a cikin littafin sa bane at-taqasim sahih ibn hibban ba kuma a cikin littafin sa al-majruhin bane yayi a cikin al-majruhin abin da yayi yayi bayanin asbabud da'af ba aqsamul hadith as-sahih ba a da'if ba saboda haka ba a san dai ibnu ibnu hibban a ina wannan bayanin ba amma ibnu salah ya ce ibnu hibban ya yi kama haka ladabin malaman ilimi bai ce ibnu salah ya yi kuskure dan ya dangana ma ibnu hibban abin da bai faɗa ba sai dai ce shi bai gani ba shi bai gani ba haka ya kamata malami ya kasance kaga ibnu ibnu ibnu hajar yana daga cikin ahlul istiqra in dai akwai wani abu da aka rubuta a ilimin hadith ibn hajar ya karanta shi ta daga cikin ahlul istiqra at-tam amma duk da haka bai ma ibn salah wannan istidrakin bai ce a ibn salah kai kusure ba inda ibn hibban ya faɗi wannan amma mu a nan yanzu daga ka karanta yan risala ɗaya biyu shi ke ka ce a ina aka faɗa babu wanda ya taɓa faɗan wannan duk duniya ba wanda ya taɓa faɗa ba san kai cewa wato nafiyu a azu min al-ithbat ka kore abu ya fi tsanani bisa ka tabbatar ka tabbatar da ɗaya za ka tabbatar wannan tun muna tun muna form 1 mathematics in form 1 aka koya mana wannan cewa ka kore abu yana da tsanani bisa ka tabbatar ka tabbatar da ka'ida guda ɗaya za ka iya tabbatar da theory amma ka kore cewa babu wannan to wannan yana da wahala shi sai kaga ibnu ibnu hajar bai ce ibnu ibnu hibban bai faɗa ba sai shi dai bai gani ba bai gani ba a cikin littafansa to haka mutum ya haka mutum ya kamata ya rinka tawali'u kan sha'anin ilimi kada ya zama to mai ijabi da kansa mai ijabi da kansa yayin da mutum yayi nan da nan sai sai ga gyara ku duba kada muka manta kisar annabi Musa. Aka ce kasan wanda akwai wanda ya fika ilimi? Ya ce babu. Ya ce babu. Sai Allah ce to ka je majma'ul bahrain za a ga wanda ya fika ilimi. Sai da ya sha wahala, la tallaqina min safarina hadha nasaba. Sai da ya sha wahala sannan ya ga wanda ya fi shi ilimi. Shine to haka ya kamata mutum ya zamanto ɗalibin ilimi haka ya kamata ya zamanto mai tawali'u mai rashin ijabi da ra'ayinsa to a waɗansu suka kirga suka kai kidayar sama da hamsin da tara ɗin arba'in da tara ɗin hamsin ba ɗaya العراقي شيء ناسا بلغت 42 قسما ووصله غيره إلى 63 وأفرد ذلك الشرف المناوي في تعليم ونوأ فيه ما فقد الاتصال إلى ما سقط منه الصحابي أو واحد أو غيره أو اثنان وما فقد العدالة إلى ما في سنده ضعف إلى ما في سنده ضعيف أو مجهول وقد سمها بهذا الاعتبار إلى مئة وتسعة وعشرين قسما باعتبار العقل وإلى واحد وثمانين باعتبار إمكان الوجود وإن لم يتحقق وقوعها قال قال المصنف وهو لا يفيد أي واتو تعديد ابن الصلاة كغيره ممن ذكر لا يفيد قائلا قاشد وتفائدا to wayannan su ne masail guda uku da muka karanta a cikin waɗannan baituka guda biyu ne za mu iya mayar da su su zamanto guda hudu na farko ta'arif na biyu maratib na uku at-ta'idad na hudu hukuncin ta'idad din shine kan cewa la yufi to namshi أوها ثم عن الصديق لوها كرة ثم عن الصديق لوها كرة كرة وطلبت عن صحبة عن جرحة والزيد عبد السلام ذا عن الجرح عن حارث الأعور عن عدي نعم to sai wannan wayannan abiyatin da zamu karanta yanzu nan gaba da suka biyo baya abiyat guda biyar akan auhal asanidi kamar yadda muke da asahul asanid muna da auhal asanid wato wanda suka fi ai abaful asanid sun fi tsananin rauni to su ma kamar yadda aka yi su a cikin asahul asanid aka yi asahul asanid anil anil siddiq hadisin da ya fi isnadin da ya fi wani inganci da ake rawaito hadisan abubakar sannan an umar sannan na Ali sannan na mutanen gari kaza na mutanen gari kaza kowanne a fitar da auhal asani dinsa a asahul asani to haka nan ma aka samu auhal asani yace thumma an siddiqi to sannan auhal asani an siddiq al auha ay afaful asani karra maratan wahida sadaqa wato sadaqa صدقة بن صدقة بن موسى الدقيقي صدقة بن موسى الدقيقي صدوق له أوهام أك ابن حجر يصف تاشي أشكن تقريب التهذيب آه صدقة ابن موسى الدقيقي أن فرقت فرقت ابن يعقوب السبخي أنا اللي تابعك ياتي السنجي وأنه كسكريني السبخي بفتح السين والباء السبخي أن مرة أن مرة في الطيب مرة ابن شراحبيل شراحبيل الهمداني الكوفي الطيب عند يا شهادة المرة الطيب شي وانا الثقة ني أما فرقت شي ما وانا آه ماذا قالوا فيه سرقة آه فرقت فرقت ابن يعقوب السبخي بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة أبو يعقوب البصري صدوق عابد لكنه لين لين الحديث كثير الخطأ من الخامسة أي من الطبقة الخامسة عند الحافظ ابن حجر عن مرة دق مرة الطيب دق مرة كما عن أبي بكر الصديق وأن شيني أوحى الأسانيد لأكي رواية حديثي دق أبو بكر الصديق waɗannan auhal asani ɗin al'imamul hakim shi ya bayyana su alhakimun naisa buri a cikin ma'rifatu ulumil hadith abu nu'aim da ya yi masa istikhraj a cikin littafinsa ya ƙara waɗansu saboda haka farko wanda ya fara bayyana su shine al'imamul hakim a cikin littafinsa wa illa fa'idarsu ba mai wani tsananin yawa ba ne sai dai kawai don ka san wanda yake yanjabir mimman la yanjabir ko ba lalle ne cewa idan auhal asanid ne ya zama to la yanjabir ba yanzu kamar wannan a farqat kamar wannan sadaqa ad-daqiqi an farqat al-murra wannan hadisin yanjabir domin sadaqa din nan صدوق له أوهام shi kuma farqan an ce saduqun layyinul hadith kowanne daga cikin su zai iya zai iya karban injibar tunda rashin rauninsa ta fuskar dabt ne saduqun lahu awham ai kathirul waham kenan shi kuma wannan saduqun layyinul hadith kathirul khata duk wannan kaga ya koma ya zuwa ga haddasa ne to rawin da yake da rauni ta fuskar hadda hadisinsa zai iya karban al'inji ba. Wato ma'ana wannan kaga babu wanda zai iya gaya maka irin wannan sai alul istifra'atta. Wato kamar abinda wanda yake bukata dukkan wata riwaya ta sayyidina abubakar ka fitar da ita daga isnadi to sai ka samu a cikin asani din nan da aka rubuto da ake da aka kiyaye hadisan sayyidina Abubakar domin hadisan sayyidina Abubakar sanannu ne iyakantattu ne yau ba za a zo maka da wani sabon hadisi a ce ga wani hadisi na sayyidina Abubakar ma arabnahu min aba'ina al-awwali a dukkan su sanannu ne to saboda haka an san asani din to sai ka bi kowane isnad ka duba sifatul qabul da sifatul rad a kowane rawi daga ciki sai ka ga a cikin asani din wanne ne masu riwaya suka fi tsananin rauni a ciki to wannan sai ya zama to shine auhal asani haka dalika ka bi sayyidina Umar ka bi sayyidina Ali in ka zo kuma za ka zo hadisan ahlus sham hadisan da malaman sham suka ruwaito sai kuma ka samu dukkan hadisai da suke hadisi da za a ce shami hadisi shami shine hadisin da za ka ga ya yi tasalsul da malaman sham tun daga ba lallai zama tun daga sahabin ba malaman sham su suka ruwaito shi ta yi wani daga cikin malamin su shine ya fita ya je madina ya kwaso ilimi ya zo yake ma yan sham riwaya saboda ka a samu hadisin sahabi wanda bai je sham ba amma kuma hadisin nasa ya shahara wajen malaman sham to sai a tara waɗannan hadisan su ma sai a bi a sami ɗin gaba ki dai an tattara su sai a ga wanne ne yake da rawi wanda ya fi rauni kuma yayin da yake da rawi wanda ya fi rauni suka yi silsila tare don ta yiwu a samu rawi wanda yake ya fi rauni amma kuma ya ruwaito daga wani wanda yake amintacce ba lallai wanne mai da shi auhal asanid ba wanda ya silsila da bu'afa ya fi shi tsananin rauni kamar kaga wannan shi farqat shi sadaqa da'if ne haka dalika farqat shi ma da'if ne na'am idan ina mutum zai sami irin waɗannan auhal asani din ina ne mazanin su mazanin su littafan du'afa yanzu kamar wannan hadisin ذكر في الميزان متن هذا السند a cikin mizanul itidal azhabi ya faɗi su shi sai ibn hajar a cikin littafin sa nukat ala kitab ibn salah yace yayi bayanin da yawa daga cikin waɗannan auhal asani din a cikin littafin sa lisanul mizan wanda yayi ƙari yayi zail kamar wato a a a cika makini yayi ma mizanul itidal littafin imam zahabi muka zo da bahisin jarh wa ta'dil bi zani wa innal jama'a ba ku rinka rike sunayensu wataƙila da in aka faɗa sai ku tuna to me an je ce mizanul ijtida in muka zo duk za ku ga innan littafan za mu zo muku da su ku gan su ku ga manhaj din kowane littafi insha Allah in muka zo a cikin mabahisin jarh wa ta'dil to a cikin mizanul ijtidal Azhab ya kawo hadisin da aka rawaito da wannan auhal asanid wal matn huwa la yadkhulul jannata khibbun wala bakhinun wala sayyi'ul milka a mutumin da yake alkhib wane ne alkhib alkhib na'am a ba daga khaba bane lastu bil khib wala al khib yahda'uni mayaudari eh mayaudari eh Umar yace lattu bil khib wal khib yaqda'uni wala bakhil eh wala sayyi'ul milka wato wanda yake da albakhil kun san shi marwaci sayyi'ul milka wanda yake da bawa amma yana mugusta mu'amala da shi wa auha wal baiti nan ala harfil mudaf ne ai wa ahlil bait yake nufi sai kawai yace wal bait din yana nufin wa ahlil bait su kuma isnadun ahlil bait auha asanid ahlil bait amrun amr amr ibn shamir al-kufi ash-shi'i za anil ju'fi shi wannan amr din ya ruwaito anil ju'fi daga jabir الجعفي جابر ابن يزيد الجعفي شيماء الشيعي عن حارث الأعور عن علي دق حارث الأعور حارث ابن عبد الله الأعور الحمداني عن علي دق علي ابن أبي طالب da shi jabir din da shi harithul a'war din dukkan su an tuhumce su da karya kaga wannan annuka da kitab ibn sala da tahqiqin malamin mu Sheikh Rabi' yana bin abin da Hafiz Ibn Hajar ya faɗa akan waɗannan su. Kaga Amr Ibn Shamir Al-Ju'fi Al-Kufi Al-Shi'i Abu Abdullah an Ja'far Sadiq wa Jabir Al-Ju'fi qala Al-Jawzajani za'ighun kadhab. To shi Jawzajani malamin Kufa ne. Afwan a eh malami ne malami ne Kufi amma shadidul inhiraf akan ɗan Kufa ɗan Shi'a saboda haka sai ka ga wato ibararsa a kan ‘yan shi'a mai tsanani ce, ta gani yadda ya ce masa za'igun ya kauce hanya, kaza, wa ƙala ibn Hibban, rafidi ya shito sahaba, wa yarwi mawdu'ati an ittiqad wa qala al-bukhari munkarul hadith bukhari mai wara'u baga irin yana zaben kalmomi kaga yace munkarul hadith amma yace duk wanda yace munkarul hadith to ya gama da shi la ta kallo riwaya ta Jabir ibn Yazid al-Ju'fi shi qala min كان من أصحاب عبد الله بن سبع اليهودي السبعية كان سبعية سبعية ما سوى عند حسك شيء سيدنا علي اللاني وقال زائدة أما جابر الجؤفي فكان والله كذابا وكذبه أيوب الحارث كذبه شعبي في رأيه ورمي بالرفض وانا شيء اوها الاسانيد عن علي بن ابي طالب او اوها اسانيد اهل البيت نعم ولابي هريره ولأبي هريرة الحديث عن داود عن والده أن اي نعم اي وهن آه وانا كجاره ba ba busri bane masu wannan nusa wali abi hurairatal wali abi wali abi hurairatas sari an asari ne sari ibn isma'il aw hal akani daga abi huraira shine asari shine asari ibn isma'il bi asari bi fathi sin wa kasr ar-ra' al-mushaddada ibn isma'il al-kufi na'am na'am na ibni asari ibni isma'il da ibni sulaiman ba a nan cikin sharhin ku ce muka ibni sulaiman ko al-busri ibni la huwa as-sahih asari ibni isma'il ku gyara a ga a nusar harari a bayan asari ibni isma'il قال أحمد تركه الناس السري ابن آآ آآ عن داود عن داود ابن يزيد الأودي شي داود ابن يزيد الأودي شي باشي ده مشكلة عفوا شي مشكلة سمي سوقي شي ضعيف عن والده شيني يزيد ابن عبد الرحمن ابن الأسود الأودي وثقه ابن حبان والإجلي أي وهن أي وهن بالنصب على الحالية أي لأن أيا الوصفية تكون بعد النكرات صفة وبعد المعارف حالا كما أفاده في مغني اللبيب أي حال كون هذا السند كامل الوهن أي شديد الضعف رأيت رجلا أي رجل ko ayi a nan wajen sifa ce ko hal sifa ce in ta zo bayan nakira sai ta zamanto sifa in ta zo bayan ma'arifa sai ta zamanto hal ja'a rajul ayyi rajul to kamar ma wannan ne ka gani wali abi huraira tasari an dawud an walidihi ayya wa an ku gyara daga ayyu din nan zuwa ga ayya dan hal ne hala kaunihi shadid alwahan mai tsananin rauni na'am
ولهذا سئل داوود عن أبيه عن أبان وعد أبابي الجبل أها حقين عليه
hafsan anaitu hafsan anaitu ko ko ba kai hafsun ya ce maka hafsan dai hafsan anaitu
عليه فعلني عليه حسن وغير ذاك من صلاة دون تضرع min tarajumin tudam tudam Ta- tarajuwa ko tarajumi ko ta ce taraju tarajuma din zai yi aiko wa ghaira dhaka min tarajuma tudam saboda haka babu da ba da ika ce tarajumin din gaskiya ne mu dai anan namu sai ce tarajumin wa ghaira dhaka min tarajumin tudam wa ghairu dhaka min tarajumin tudam wa ghairu dhaka min tarajuma tudam to ina yan arud ni ma eh لتموين يا بيكو لتموين زيتي بس يا وغير ذاك من تراجم تضر وري haka ne in ba haka ba in kace min tarajuma din nan sai ka dan yi waqfi kafin abin ya tafi yace li Anas da Anas ibn Malik akwai Dawud Dawud ibn al-Muhabbir an abihi al-Muhabbir an Aban shine ibn Abi Ayyash Aban ibn Abi Ayyash mun karanta shi a cikin sahih muslim ko mun gan shi yanda har aka an tuhumce yana daga cikin wanda ma ake tuhuma wa'adu to wannan shine a auhal asani da zuwa ga sahaba ya kawo mana sahabbai guda uku auha asani da siddiq da auha asani da ahlul bait da auha asani abi huraira da auha asani anas ibn malik guda hudu to sannan sai ya ce ma wa'adud li asani dil yaman ka kidaya kuma ga is- ga asanid na mutanen Yaman sai ya koma ya zuwa ga asanid din mutanen garuruwa wanne ne yafi wan- yafi komai rauni Hafsan Anaitul Adani Anil Hakam Auha asanid ahli Yaman shine Hafs ibn Umar Anaitu ina nufin Al-Adani wato a- Hafs ibn a- wato Hafs ibn a- Al-Adani a- ina nufin ina nufa ina nufin al'adani ay mansub ila adan adan ta yaman wa huwa da'if wa fi tahdhib qala abd الرحمن ibn abi hatim an abdullah الطهراني ثقة وقال أبو هاتم لين الحديث وقال النسائي ليس بثقة عن الحكم شيكم يا رويتو دقى الحكم ابن أبان العدني صدوق آبد wa gairu zaka min tarajumin tubam da kuma wani wannan daga cikin tarajum at-tarajum jam'u tarjama tarjama shine wato bayanin ruwa kowane rawi yayin da za a yi bayanin sunansa da nasabarsa da malamansa da talamisinsa ana ce ma wannan bayanin tarjama abi tarjama fulan to tarajum din su ne wato bayanin waɗannan rijalul asani da suka ruwaito daga mutanen garuruwa a tuban da ake tattarawa wato ma'ana wannan ya kawo ne ala sabilil misal ala sabilil tamthil ba ala sabilil isti'ab ba domin babu fa'ida mutum ya ce ma zai haddace su babu fa'ida mutum ya ce zai haddace su don ba za su haddace ba sai dai sanin su zai maka amfani yayin da ka zamanto za ka ga hadisi kuma littafan bahar na sanin rijal baya kusa da kai kana ganin su suka ce a an ce wannan auhal asanidi ne kana ganin isnad irin wannan silsila take ce wannan auhal asanidi ne akwai daga cikin wannan daga cikin mabahif din wanda ibn hajar ya yi ishara gare shi a cikin lukat yana da alaka da auhal asani shine wato nusahul hadith waɗanda suke sun shahara da rauni an nusahul da'ifa wato silsila ce kamar juz- juz'ai ajza hadithiya wanda ake ruwaito su sun kunshi hadisai waɗanda suke dukkaninsu ba su inganta ba dukkaninsu ba su inganta ba akwai waɗannan nusakul hadithiya din mashhurai da yake nusakul hadith suna da yawa su ne wanda aka rinka ruwaya su tunda kamar akwai daga cikin masu inganci akwai nushar hammam ibn munabbi an abi huraira hadisai ne guda 128 da hammam ibn munabbi ya ruwaito daga abu huraira dukkaninsu ingantattu ne kusan dukkaninsu imam bukhari da muslim sun sa su a cikin littafinsu suna nan a imam ahmad a cikin musnad sai ya kawo su tare ga baki ɗaya kamar nuskar ya ɗauko ya sa a cikin littafinsa to ana ruwaito wannan nuskar ta hanyar a ma'amar ma'amar ibn rashid daga hammam ibn munabbi daga abu huraira daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan nuska ce wanda ya ɗaya daga cikin dalilan da malaman hadisi suke faɗan cewar rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi shi da wuri a rubuce take hadisai din kamar juz'i ne haka zalika akwai nushar amr bin shu'aib an abihi an jaddihi hadisan abdullahi bin amr bin al-as to ita ma nusha ce haditha da aka tara akwai bahas ibn hakim an abihi an jaddihi ita ma nusha ce hadisan a rarraba suke a cikin kutub a cikin kutubus sunna amma asalinta nusha ce to akwai irin waɗannan nusa irin waɗannan marwiyat da aka yi a cikin amma dukkaninsu wato silsila ce ta, ta, ta wato masu riwaya masu rauni ba su inganta ba kamar ta ta hammam ibn munabbi sahiha ce ta amr bin shu'aib an abihi an jaddihi ana sabani akanta tsakanin hasan da da'if waɗansu sun inganta ta waɗansu sun ce bata inganta ba waɗansu sun ce da yawa sun ce hasan ce shi imamu daru kutni da sauransu suka ce a'a bata inganta ba saboda in kifa akwai nushar bahas ibn hakim an abihi an jaddihi wannan hasan ce isnadin ta hasan ne to akwai nusa masu yawa waɗanda suke basu inganta ba waɗanda suke da'ifai ne waɗansu ma mawdu'ai ne na mawdu'ai suna nan da yawa suna nan da yawa tuli kuma in kana son ka san mazaninsu sai ka je littattafan da suka tara wato bayanin masu riwayar hadisi abdu'afa irin su alkamil na ibn adi da su mizanul i'tidal da abdu'afa na abdu'afa al-majruhin na ibn hibban irin waɗannan littattafan anan ake samun su dan ibn hajar ina ga ya dan faɗi misalansu يجي ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة هي أولى بإطلاق أوها الأسانيد shi yana ganin sun fi fa'ida ka san an nusakul mawdu'a ya fi bisa ka san auhal asani dan sun fi auhal asani sharri tunda su mawdu'a ne ba su inganta ba ka nusahu abi hudba ibrahim ibn hudba wa nu'aym ibn salim ibn qumbur ودينار أبي مكيس وسمعان وغير هؤلاء من الشيوخ المتهمين بالوضع كلهم عن أنس رضي الله عنه ونسخة يرويها بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاء عن الشيوخ ومبشر متهم بالكذب, متهم بالكذب والوضع ونسخة رواها إبراهيم ابن عمرو ابن بكر السكسكي عن أبيه عن عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر هذا يتكلم بأفاق كيتين إرسو متهم بالوضع وأبوه متروك أبوه متروك الحديث لا ما كان ذاك ثاني يسو إرم ما سوى النسونا ونسخة رواها أبو سعيد أبان ابن جعفر البصري أوردها كلها من حديث أبي حنيفة وهي نحو 300 حديث ما حدث أبو حنيفة منها بحديث وفي سردها كثرة كاو أن النسخة الثانية وفي سردها كثرة ومن أراد استيفاءها فليطالع كتابي لسان الميزان الذي اختصرت فيه كتاب الذهبي في أحوال الرواة المتكلم فيهم وزدت فيه تحريرا وتراجم على شرطه والله الموفق to wannan shine karshen mabahith al-hadith abda'i lokaci ya za mu break ko بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم سيم تشيغا بدا المبحث القادم نعم المسند المسند المسند المرفوع له الثاني وقيل أول وقيل الثاني نعم المسند آه وانا شيني النوع الرابع mun yi ala a sahih shine annau al-awwal ko wal hasan annau al-thani wal da'if annau al-thalith al-musnad shine annau al-rabi amma annau al-rabi na mabahith ilm al-hadith ba na hadisai ba shi annau al-awwal al-sahih na wato النوع الأول من أقسام الحديث من أقسام الحديث إيه؟ النوع الثاني شي كما شيني واتو الحسن شيني النوع الثاني من أقسام شيما الحديث سنة الضعيف شيني النوع الثالث من أقسام الحديث وانا ديك أكام أقسام الحديث ميكي مجانا أما النوع الرابع to shi wannan min aqsam mabahith ulumil hadith yanzu ya gama da aqsamul hadith to sai dai shi an-nau'ul awwal din huwa shi nau'i na as-sahih min aqsamil hadith wa min aqsam mabahith ulumil hadith na biyu ma al-hasan min aqsamil hadith wa min aqsam mabahith ulumil hadith haka abda'i to amma daga almusnad daga nan yanzu ba aqsamul hadith muke ba yanzu aqsam wato ulumul hadith muke shi ulumul hadith nau'i nau'i ne kamar ka ce chapter chapter ta ulumul hadith yanzu abinda muke shiga yanzu abinda muke kenan wa'ancan duk da chapters ne to amma kuma suna daga cikin kashe-kashen hadisai amma wannan abin da zamu kanta ba ba kashe-kashen hadisai bane mabahis din ilmin hadith ne saboda haka za mu fara da al-musnad ismu maf'ul na asnada ko mun ce dama kamar yadda muka karanta daga farko wajen tarifin as-sanad ba a ishtiqaqin sa ma'anarsa ta lugha shine al-i'timad dogaro saboda haka an ce nan al-musnad ai alladhi al-mu'tamad kenan alladhi yu'tamadu alayhi shine ma'anarsa ta lugha wanda ake dogara da shi saboda karfinsa to sai ya ce ya kawo ta'arif guda uku ya ce almusnadul marfu'u zattisali almusnad a wato a a in aka sifanta hadith da cewa musnad ne fa huwa almarfu ai almarfu wanda ake ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma udhifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw sifa khalqiyya aw khuluqiyya shine almarfu zattisali hala kaunihi zittisal halin kasancewarsa mai ittisal saboda haka kaga wanda hadisin da yake ba marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar kaulin sahabi ko fatawar tabi'i ba za a ce masa musnad ba haka zalika idan hadisi ne magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai zamanto muttasil ba mursal ne ko mu'dal ne ko akwai tadlis ba za a ce masa musnad ba sai ya hada waɗannan sifofi guda biyu wannan shine alqaulul awwal wa qila awwalun qauli na biyu yace a'a almusnad shine almarfu kawai sawa'un ittasala sanad aw lam yattasil waƙila tali waɗansu kuma suka ce wanda ya biyo shi shine baptisal ai almuttas almusnad shine almuttasil dukkan hadisin da yake da ittisali shine almusnad sawa'un marfu'i ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko mawqufi ne akan sahabi ko ma maqtu'i ne magana ce ta tabi wannan shine kauli na uku to alqaulul awwal cewa almarfu'u dattisali shine zaɓin alhafiz ibn hajar shine wanda yake لا يدخل لا يدخل فيه الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس wannan shine abin da aka ruwaito daga alhakim an-nisaburi wa huwa al-asah alladhi jazama bihi fi an-nukhba al-hafiz ibn hajar kenan qala al-hakim min sharti an la yakuna fi sanadihi ukhbirtu an fulan wala huddithtu wala balaghani anhu wala adhunnuhu marfu'an wala rafa'ahu fulan kuma wannan shine in mutum in kuka kula wannan shine sani'in malaman hadith da suka sanya mu littafin su suna al-musnad yanzu kun ga kamar al-imam ahmad a hadisan da yake kawowa wanda suke marfo ne sai dai ya sharanta ittisal sai dai ya zamanto cewar al-asl zai kawo shi babu balagat ba kamar motsa bane da zai kawo balagani ko ya kawo hadisi mu'allaq ya ce qala fulan da isnad zai kawo kasancewar an samu inqita a cikin isnadin ta fuskar wata illa wannan wani abu ne daban bai fitar da shi daga zamantowa musnad ba fil asl ya zo da shi a matsayin sa muttasil shi yasa ma ya kira littafin nasa al musnad haka kamar irin su musnad din baqi ibn makhlad kuma kun ga shi yasa ibnu abi shayba abubakar ibnu abi shayba yana da tafai guda biyu yana da al-musannaf bil athar wanda a cikin al-musannaf ya kira shi al-musannaf bil athar ya hada athar yawanci in ka yana daga cikin wurin da ake samun a maganganun sahabbai da tabi'ai yana daga cikin masadir din wato maganganun sahabbai da tabi'ai duk da yake ya kawo hadisai marfu'ai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da littafi al-musnad al-musnad din hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai kaga wanda zai tabbatar maka da wannan ma'ana kun san dama shi ilimin hadith yana duba abinda waɗannan magabata yanda suka yi irin mustalahat din su yanda suka yi amfani da su to shine ake tahririn su shi har za ga akwal daban-daban saboda waɗansu za ga sun ɗauki wata ma'ana daban waɗansu sun yi amfani da shi da wata ma'ana daban kun ga kamar lokacin da muka yi al'afa da muka yi da cikin ta'arifat din da muka yi a farkon mabahis wannan mun yi ta'arifin al'athar ko bata ce al'athar ana itlaqin sa da abin da aka yi idafan sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine kamar yadda imamul al-imam tahawi ya kira littafin sa sharh ma'anil athar ya nufin al'athar abin da aka rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ma'anonin suka zo ma'ana ta biyu ta al'athar shine abin da aka rubuto daga koma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da tabi'ai wanda shine a su Abdurrazzaq cikin littafin sa al-Musannaf bil Athar da Abubakar ibn Abi Shayba shi ma al-Musannaf bil Athar suka rubuta kuma shi yasa shine Imam al-Baihaqi yayin da ya rubuta littafinsa ma'rifatu sunan wal athar ya nufin da as-sunan wanda aka dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam marfu al athar wanda aka dangana zuwa ga wanda yake bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan waɗannan malamai su suka yi amfani da waɗannan kalmomi wajen bayyana littafansu da bayyana yadda suke amfani da waɗannan kalmomi to ɗan baya da su suke tahririn lafazin suka ce ga abin da ake nufi da kowanne daga cikinsu saboda haka kaulin da ya fi shahara shine wannan na farko shi ibn hajar ya yarda da shi in malaman hadisi suka ce wannan musnad ne suna nufin marfu'i ne kuma it muttasil ne shi yasa kaga aka wayannan malamai suka rubuta littafan su suka kira su masani ibn abi shayba yace a musnad ibn abi shayba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya kawo bil asani amma yace al musannaf bil athar anan wajen sai ya kawo hadisai ya kawo aqwalus sahaba ya kawo aqwal at-tabi'i saboda haka wannan shine ta shine ta'rifin al-musnad kuma kun ga shi yasa Imam al-Bukhari da ya tashi ya ya ambaci sunan littafin sa al-Jami'u sahih al-Musnad ko al-Jami'u sahih kun gani al-Jami' as-sahih al-Musnad من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه kage sifan tashi da cewa jami'i ne ya sifan tashi da cewa sahihi ne kuma ya sifan tashi da cewa musnad ne al-muqtasar na'am a kaga ya kira shi al-musnad wanda ya wannan ne ya sanya shi idan zai kawo hadisi wanda yake ba musnad ba a cikin littafin to dole ya ishara da wani uslubi da zaka fahimci cewa baya cikin asalin gundarin maudu'in littafin sai ya kawo shi da sigar ta'liq sai ya kawo shi da sigar ta'liq wa yuzkaru an Uthman bin Affan sai ya kawo magana wa qala ibn Abbas wa qala al-Hasan al-Basri ba zai kawo isnadi ba dan ya fitar da shi daga maudu'in littafin saboda ba musnad bane musnad shine wanda yake marfu'i kawai kuma yake yake muttasil na'am da haka kuma kaga idan Bukhari ya kawo hadisi marfu'i amma bai kawo shi da isnadi ba muttasil wannan ya nuna ya fitar da shi daga mawdu'in littafin da wadaka ba za ka lizimta masa ba kan cewa bukhari ya kawo hadisi da bai inganta ba tunda bai kawo shi da isnadi ba inda ya kawo shi da isnadi shine mai da shi musnad ya ya cika ya zamanto musnad ya cika sharadin littafin amma in ya kawo shi ba da isnadi ba ba musnad bane saboda ka baya daga cikin sharadin littafin kuma in ka bi shi wannan big pirat ba ya saba wannan ka'idar ba ya saba wannan ka'idar wannan yana ɗaya daga cikin sani irin su imam bukhari yana ɗaya daga cikin abin da ya sa su ibn hajar suka rinjayar da wannan kaulin alƙaunin sani shine aka ce marfu wannan maganar ibn al-hafiz ibn abu umar ibn abdul bar ne cewa innal musnad a marfu'u المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كان متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو منقطع كمالك عن الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم فهذا مسند لإسناده إليه وهو منقطع إذ الزهري لم يسمع من ابن عباس قال المسند وعلى هذا يستوي المسند والمرفوع وقال الحافظ ابن حجر يلزم عليه أن يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا ولا قائل به وتعبد ابن ابن عبد البر يفعل رشن كاو المتصل أتكين تعريف مرسل زي لوكا شوا حتى الحديث المرسل والمعضل والبلاغ جزاء مسند كما ولا قائل به تكين مالوي duk hadisin da yake balaga kamar irin wanda malik zai faɗa ya ce balaga ni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gashi dai marfu'i ne amma ba musnad bane wajen malaman hadisi saboda ka ibnu ibnu abdul bar da ya faɗi wannan magana yayi akwai akwai wato za a iya cewa waham ne yayi yana nufin muttasil din amma bai faɗa ba saboda haka sai tsaya akan al-marfu shi yasa ake masa ta'qib wa qila al-qawl ath-thani shine qawl al-khatib al-baghdadi wa tabi'ahu ibn as-sabbab in al-musnad huwa tali ay al-muttasil sanaduhu min rawihi ila muntahahu فدخل المرفوع والموقوف والمقطوع قال ابن الصلاح وأكثر ما ما يستعمل ذلك فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم دون غيره وهذا وأن مجنر تا الخطيب البغدادي شوى المسند شيني المتصل شما ونا فيه ما فيه وذلك سبودا عندي انكشي آه لا يختص بالمرفوع وتكنا حتى مغنغنون صحابي da tabi'ai duk za a ce musu musnad ne duk za a ce musu musnad wa huwa khilafu sani'il al-muhaddithin to to kowanne alhadithul musnad a bisa dukkan akwal nan guda uku kowanne daga cikinsu zai iya zamantowa sahih zai iya zamantowa hasan zai iya zamantowa ba'i ko zai iya zamantowa saboda haka za ka iya samun hadisi marfo'i muttasil sahih za ka iya samun hadisi موقوفي متصل صحيح ذاك إيه سام حديث متصل آه marfu da'if amma a ba za ka iya samun hadisi munqati marfu ba ka samun hadisi munqati sahih ba tunda munqati baya da cikin ta'rifat din musnad al musnad sai za a iya sifanta shi da sahih ko hasan ko da'if ala kila ala kullul ma'ani as-salat ko ba ka ba kun yi tasawurin matsalar alhadithul musnad shine zai iya zamantowa sahih ko da'if ko hasan da dukkan ma'anoninsa guda uku mu dauki ma'ana ta farko mu ji ma'ana ta farko ta musnad almarfu'ul muttasil ko almarfu'ul muttasil almarfu'ul muttasil zai iya zamantowa sahihi ko zai iya zamantowa hasan zai iya zamantowa da'if mu dauki ma'ana ta biyu shine almarfu almarfu zai iya zamantowa a sahi zai iya zamantowa hasan zai iya zamantowa da'if ko ba haka ba domin idan marfu'i ne muttasil ne kuma ya cika sauran sharuɗan zai iya zamantowa sahi idan marfu'i ne amma babu ittisal munqati ne ba zai zama to sahih ba ba zai zama to da'if ba hasan ba ya zama to da'if sai da ka gani marfu ya zama to akwai halin da zai zama to da'if to muka dauke shi da ma'ana ta uku shine al-muttasil ko al-muttasil shi ma zai iya zama to sahih zai zama to hasan zai iya zama to da'if amma in kuma zai iya zama to mawquf zai iya zama to maqtu a kowanne kuma daga cikin su zai iya zama to hasan ko da'if ko sahih amma idan ba muttasil bane idan ba muttasil bane wato munqati ne zai iya yiwa ya zamanto a hasan ko sahih ko da'if in ba muttasil bane na'am sai dai zama da'if sai dai zama da'if ba zai zamanto hasan ko sahih ba saboda al-musnad da ma'anonin nan nasa guda uku shine kadai zai iya zamantowa sahihi ko hasan ko da'if na to akwai wata akwai tambaya a nan na'am ayi mana min asbabu da'ab a'a irsalus sahabi daban ne irsalus sahabi daban ne kuma shi kansa inqita din akwai al-inqita'ul khafi amma ko shi ma min asbabid da'f al-inqita'ul khafi min asbabid da'f shine wanda zamu gani al-mursalul khafi al-irsalul khafi shine rawi ya haɗu da malaminsa ya ji hadisansa a ya haɗu da malaminsa amma bai ji bai yi ruwaya daga gare shi ba duk da sun haɗu sun yi hajji tare a ta'arar misali amma bai ji daga gare shi riwayar hadith ba kaga irin wannan zahirin sanad din saboda hatta liƙa an samu tubutun liƙa amma ba a samu sama'a ba kaga wannan illa ce yana daga cikin mabahid din ilmul ilal wanda yake zahirul isnad as-sihha amma yana da illa khafiya boyayya na'am nan ya kawo muku misalin Allah saboda haka in aka ce muku ku kawo misalin ma'anar misalin hadith al-musnad da ma'anarsa ta farko ta almarfu almuttasi daga cikin manhajin malamai magabata da wani misali za ku kawo almusnad bi ma'ana almarfu almuttasi menene yake shaida ga wannan ma'ana a cikin manahijul manahijul ulama alhadith almutaqaddimin kamar bukhari a cikin littafinsa da ya kira shi المسند yanda bai kawo hadisai da suke daga cikin asalin mawdu'in littafin ba sai wanda ya tara sifar al-rafu wal ittisal da muslim ma muslim shi ma haka amma shi kasan muslim bai kira littafinsa al-musnad ba bai ambaci sunan littafin ba abin da zamu ka tsaya akan bukhari saboda shi da kansa ya sanya ya samu littafin suna haka kuma ya zamanto ya fitar da manhaj din sa wadih dan ya tabbaka wannan in aka samu hadith wanda yake ba muttasil ba ba zai kawo shi da isnad ba sai dai ya kawo shi da sigar ta'aliq dan ya fitar da shi daga cikin mawdu'in littafin haka ma aka samu hadith wanda yake ba marfu ba ba zai kawo shi bil isnad ba dan ya fitar da shi daga cikin asalin mawdu'in littafin na'am na'am imam ahmad al-musnad eh shi ma al-musnad wa huwa kadhalik da kuma ibn abi shayba ko musnad ibn abi shayba da musannaf dinsa musannaf ya kawo aqwalus sahaba amma musnad bai kawo aqwalus sahaba ba duk da yake wannan za a iya kafa hujja da shi ga ibn abdul bar da cewa al-musnad bi ma'anar marfu kawai babu ittisal amma kuma da yake sawa'un al-marfu ko alma ko ba al-marfu din ba duk da isnad yake kawowa duk da isnad yake kawowa wannan bai nuna kan cewar al-mu'dal ko al-munqati zai shiga cikin al-mursal a cikin al-marfu din ba a ne bai kira shi ba amma daga musannaf din da musnaf din da musnad da musannaf duk yana kawo su bil asani duk bil asani da ke kawo su babu balagat a ciki na'am na'am musnadul bazzar shi ma musnad ne shi ba za ka ga aqwal sahaba a ciki ba musnadul bazzar shi ma marfu ne shi ma dukkanin sa ka gani musnad ne bi ma'ana al marfu kuma muttasil ne saboda dukkaninsu da asani suke kawowa babu balaga domin shine mafhumin muttasil shine a kawo su bi asani da wanda suke zahiruha al ittisal kaga shi yasa nan yake cewa qala al musannif wal muradu ittisalu sanad walau zahiran walau zahiran فدخل فيه ما فيه انقطاع خفي كأنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لإطباق من خرج المسانيد على ذلك شيء معنى المسند الاتصال عند ake nufi على ظاهر الظاهر dai a kawo bil isnad dan a fitar da balagat kaga kamar malik zai cewa balagani an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaza wannan ba musnad bane ba musnad bane shi yasa aka ce abin da yasa abin da ya sanya muwatsa ba a sanya ta a cikin kutubu sita ba kenan saboda hadisansa ba su zamanto ga baki ɗaya musnada ba saboda irin waɗannan balagas da kuma almarasi ya kawo wa a malik annafir malik an zuhri an ibn al-musayyib qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za ga irin wannan a cikin masanid ba kaga tabi'i ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin musanid ba za ka ga haka ba irin su musnad musnad imam ahmad da nasu bazzar da na ishaq ibn rahuya abu ya'la al-musili duk ba za ka ga sun kawo al-marasil ballantana balagat ba saboda amma kuma ta yiwu a samu a cikin isnad din nasu abinda bai cika sharadin ittisal ba saboda a zahiri akwai ittisal amma an aka bincike sai a ga kan cewa akwai wata illa da take suka akan wannan ittisal to wannan ba shine yake ba shine a ake nufi a nan ba na'am na'am eh eh ba sa cikin adadin hadisan bukhari wanda suke ci idadin adadin hadisan bukhari banda mu'allaqat banda mu'allaqat hatta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo su idan da sigar ta'liq ne ba a kirga su a cikin hadisan bukhari ka gani kaga kamar wannan hadisin wa yuzkar an Uthman bin Affan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بئت فكل وإذا ابتعت فاكتر كان حديثي مرفوعي amma baya cikin hadisan bukhari saboda da sigar ta'alib ya kawo shi daga cikin mu'allaqat al-mu'allaqat ba sa cikin adadin hadisan bukhari dan ba musnada bane sai musnad shine kadai yake cikin hadisan bukhari da shi ya cika sharadin sa kuma da ake magana shartul bukhari shartul bukhari sharadin akan waɗannan hadisan ne da suke musnada kadai an fahimta na'am muttasil shine kawai hadisi da yake da ittisalus sanad sawa'un mawquf ko maqtu ko marfu saboda haka yanzu kaga kamar kaulin sahabi tunda muttasil in dai muttasil ne sai a ce masa musnad to wannan ku ba haka bane kaulin sahabi ba a sifanta shi da haka da cewa musnad ne inda haka ne da sai a sa su a cikin masani amma masu masani ba su sa su ba shi yasa na kawo ai ga bambancin da ibnu abi shayba yayi tsakanin littafin sa musnad ibnu abi shayba da musannad ibnu abi shayba al-mustadrak na hakim eh to al-mustadrak na hakim wani a cikin wani nau'i yake fara fadawa na'am a babu mawqufa da cikin mustadrak musnad ne mustadrak al-hakim musnad ne baya kawo athar mawqufa dukkan hadisan da ke cikin mustadrak marfu'a ne marfu'a ne ila annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da aqwalus sahaba wa tabi'in eh tunda ai yayi shi ne asali ya istidrakin hadisai sahihai da suka kuce ma bukhari da muslim saboda haka abin da ya dame shi shine hadisai marfu'ai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun hausantar da marfu ko hadisai marfu ai na'am a ba wai shine a'ala ba shine aswab ku gane a cikin kaulin nan guda uku ba ma'anan maratib bane bambancin su ba martaba daraja ba ne bambancin sawab wa ghayar sawab kada a ce haka a nan al-aswab shi al-musnad al-aswab shine al-marfu al-muttasil waɗanda suka ce kuma al-musnad shine marfu kawai bas da wasu da ittisal saboda haka hatta al-mursal wal balag zai shiga cikin musnad wannan kauri na biyu ne wannan khilafus sawa ya saba mu sawa domin inda haka ne da imam da za a kira littafin muwatsa na imam malik musnad amma ba a kira shi haka ba saboda ya kunshi hadisai marfu'ai amma ba su da ittisal saboda haka da ir da sifar raf shine kadai zai sa a sifanta hadisi da musnad da an sanya hadisai da suke ba muttasil da suke marfu'ai amma ba su da ittisal da an sanya su a cikin almasanid kauli na uku shine wanda ya ce almusnad shine almuttasil kawai saboda ka kaulu sahabi zai iya zamantowa musnad inda ya muttasil ne kaulu tabi'i zai iya zamantowa musnad inda ya muttasil ne shi ma wannan khilafus sawa saboda da abin haka ne da alfafan musanid an cika su da akwalus sahaba wa tabi'i alaikum salam na'am eh a ina ya awal asani duwa أوها أسانيد ابن عباس وأوها أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم الخوزي عن إكرمة عن ابن عباس كو عن إكرمة فأي كدوما نبايا منا دوبي إبراهيم الخوزي إبراهيم الخوزي وانا متهم بالوضع أي باوي أنا نفهم kowa a cikin isnadin ya zama to da'if ba ka gani shi yasa da a ciki nake cewa ta yiwu mutum ɗaya ne da'if ya sanya a cikin dukkan asanidin da ake ruwaita daga wannan sahabin rauninsa ya yi tsanani da ya mai da wannan isnadin ya fi kowanne rauni ta yi kuma ya zama to sai sa ne na du'afa amma waɗansu daga cikinsu ba'af ɗinsu na jahala ne kawai majuhul ne to kaga irin wannan ba'af din wanda yake silsila na majahil ba za a kamanta shi da wanda a cikinsa akwai wanda aka tumce shi da karya ba kamar Ibrahim al-Qawzi ko wannan ba zai hana a samu ingantattu yanzu kamar auha asani as-siddiq sadaqa an farqat an murratu at-tayyib murratu at-tayyib thiqatun abid thiqa ne amma ba shi ne dalilin da yasa isnadin ya zamanto auhal asani ba saboda shi sadaqa da kuma farqat sadaqa saduqun lahu auham farqat shi ma saduqun layyinul hadith to ina ganin ba zai yi mu shiga cikin mabhar sabo ba na almarfo musamman yana da mabahir da dama saboda ka sai mu ci gaba da tambayoyi me ya kuna da masu tambayoyi sai su tambayoyin su na'am alaikum salam na'am eh na al-musnad abu a wato wannan ya kaddama mana da tarifin mustala na farko wato mabhas daga cikin mabahis ulumul hadith wanda tunda muna maganar mustalahat ne wannan mustalahul musnad dan ka san yadda malaman hadisi suke isti'malin sa a wajen isti'malin akwai ittijahi guda uku al-ittijahu al-awwal wa huwa as-sawab wa alayhi al-akthar shine in suka ce musnad suna nufin al-marfu al-muttasil al-ittijahu thani shine wanda waɗansu malaman hadisi suka fara ibn abdul bayy yutabar min al-huffaz suka ce a'a marfu kawai shine al-musnad saboda haka hatta balagat da almarasil da mu'adalat duk za su zama tuwa musnad wanda yake kuma wannan ilzami ne ake mai ibnu abdul bar wanda yake nuna wannan kaulin ba daidai bane alqaul thalith shine aka ce almuttasil kawai saboda haka a wannan kaulin hatta almawqu wal maqtu in dai yana da ittisa in dai isnadin sa muttasil ne za a iya sifanta shi da kan cewar musnad ne to wanda yake kuma wannan a ba haka bane me yasa saboda da haka ne da wanda suka rubuta masani sun shigar da mawqufat da maqtu'at a cikin tafar su kun fahimci kowanne kowanne da kauli da taujihin sa to akwai jarabawa fa na alaikum salam mota tana daga cikin al-musannafat tana daga cikin musannafat ba ta daga cikin masani saboda ba ta tsaya akan maganin maganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai ta tsaya a cikin tana daga cikin musannafat saboda ta kunshi maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da na sahabbai da na tabi'ai da ma ra'ayin malik kansa da zai ce al'amru indana in yace al'amru indana yana so ya kawo maka nasa zabin a cikin sabani alaikum salam na'am eh wannan kaga wajen al'asar wato istiqda wato ana amfani da shi da ma'anoni shi yasa aka ce yana da ma'anoni guda uku ma'anar farko aka ce al'asar shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqat qauli na biyu aka ce ma udifa ila as-sahabi ila as-sahabati wat tabi'in قولي نأكو يتي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين to kuma duk saboda an ga wannan istimalin ya zo a cikin wato istimalin malaman hadith yanzu aka ce ka kawo da istimalul awwal al'asar bi ma'ana ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam me misalin sa me misalin isti'malul athar bi ma'ana ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam aman aman hajin malaman hadith na'am littafin tahawi sharh ma'anil athar littafin tahawi sharh ma'anil athar al'asar da yake nufi a nan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don su yi ma sharhi hadisan da suke zahirin su akwai ta'aru sai jam'in su ya musu taujihi hadisai yake magana akai na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga amma sai kira su asar to al'asar bi ma'ana qaulu sahaba wa tabi'in al me misalin sa musannaf musannaf na ibn abi shayba musannaf na ibn abi shayba da ku amma qubah minhu shine littafin al-baihaqi ma'rifatu sunan wal athar kaga sunan ya mayyaze su da kan cewa shine wanda aka dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal athar kuma wanda aka dangana zuwa ga wani sa to al athar da ma'ana ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi shi ko me misalin sa المحلى بالآثار المحلى لابن ابن حزم مثالي المحلى بالآثار هكذلك تهذيب الآثار نا ابن جرير الطبري تهذيب سوري تهذيب الآثار تهذيب الآثار نا ابن جرير الطبري كان يكاو حديثي ya kawo aqwalus sahaba wanda ya nuna al'asar din da yake nufi yana nufin abinda aka dangana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sa saboda ka kunga wannan istilah din guda uku duk an same shi a cikin isti a cikin istimalin malaman hadi na'am ilmu al-athar to kaga ma al-athar anan wajen shi ma da ma'ana ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu al-athar ya nufin ilmu al-hadith eh na'am ah ilmu ilmu al-hadith kawai eh ilmu hadith dan ilmu athar ilmu hadith ne kuma wani ila yayi ne ai dan ya kawo ya kawo sajiri yayi amma dai shine asalin fannin ilmu hadith ne shi yasa ma yace maka ilmu hadith zu qawanina tuhad na'am to ai shikenan sai mu فعلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك